miladiya 2025 ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma don ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 58 cikin wannan sura mai albarka suratu maryam yau za mu maimaita wannan ayan insha Allah sai mu ci gaba kafin haka akwai tambaya kamar haka tambaya na farko shine dangane da mutumin da yake matafiyi wanda yake sallan kasaru idan ya bi liman sallah wanda yake zaman gida kun san abin da yake a sunna shine mutum ya cika sallah kuma abin da ya kamata mu sani idan mutum yana tafiya yana halin matafi yana kasaru kare ce shi yana kasaru fa shi ba zai je sallan jam'i ba wannan mafi yawan mutane kuskuren da suke yi kenan wani shi dama sallar raka hudun ta mishi yawa to shi ya samu dalili ko ya za ka yi washi kasar yake shi ba zai ji jam'i ba wannan kuskure ne sahabbai da suka karɓo addinin daga annabin da ya zo da addinin alaihi salatu wassalam in suka yi tafiya suna zuwa su bi sallan jam'i a nan ne ma aka san cewa ya za ka yi in kana kasar ka bi mai cika sallah kamar da aka rutu daga abdullahi bin abbas ɗaliban shi suka tambaye shi suka ce idan muka je masallaci sai mu ga ka cika sallah in ko muna tare da kai ne za mu yi sallah mu mu sai ka yi kasaru ita haka annabi ya karantar da mu sallallahu alaihi wasallam cewa idan kana kasaru in ka bi mai cika sallah wajibi ne ka cika sallah duk da ainihin aliyu shazili allah mishi rahama mai littafin iziya wanda yake babban littafi ne a nan afirka ta yamma a masaban malikiya shi ya kawo cewan ko da ka bi mai cika sallah ba za ka cika sallah ba in an yi raka'a biyu sai ka zauna ba za ka miƙe ba su ci ko raka'a biyu su zauna sai ya sallama tare da kai abu wannan dalili ne mai rauni ina fata an gane abin da ya tabbata daga sahabbai Allah ƙara musu yadda shine in kana kasaru ka ja sallah ka yi kasaru in kuma ka bi mai cika sallah ka cika sallah in kai kaɗai kake sallah ka cika sallah wannan kenan to sai na zo na bi limamin da yake limamin gida na zo an gama sallan isha ana sallan tarawihi to kun san me hukuncin mai nafila bi mai farilla sallah ya halatta ko bai halatta ba ya halatta saboda mi kawai ka yi dariya shi na hujjanka a masaban mu ta malikiya da masaban a hanaf na abu hanifa baya halatta mai sallan nafila bi mai sallan farilla sallah an gane ko wannan shine fatawa a mashahuriya a mashaban malikiya amma a mashaban ahmad ibn hanbal da mashaban shafi'iya ya halatta wanda kuma da shi muke fatawa halacci din saboda dalilai masu karfi akan haka kun fahimci wani abin da kyau daga cikin dalilan ya faru hatta a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a lokuta daban-daban abin da ya shahara da shi ne hadisin ma'azumin jabal amma ba shi kaɗai ba ne dalilan da suka halatta mai farin labi mai nafila sallah hatta a masabanmu ta malikiya akwai da suka sabawa fatawan cikin gida ɗin a cikinsu akwai abubakar ibn al-arabi al-maliki mai ahkamul qur'an ya saba wannan fatawa ya ce ya halatta mai nafila bi mai farilla sallah haka mai farilla ma bi mai nafila sallah haka nan imam al-qurtubi mai al-jami' ahkamul qur'an shi ma jigo na a malikiya shi ma saba fatawan cikin gida kamar yadda Allah cika malam Mahmud Gumi za ga Radul Azhan a wuraren da ya saba malikiya kuma kaga shi ma jigo ne a malikiya ina fata an gane to a takaice dai shine ya halatta to idan ya halatta sai ka zo ana sallan asham kai baka yi isha ba to a nan abu guda biyu ne nake son mu sani idan asham din masu yin raka hudu ne a jere su yi sallama to bai halatta ka bi su ba don a sallan isha dole aka yi raka biyu a zauna kun gane ko duk inda aka samu irin wannan bambancin to ba abin juna sallah in kana sallan isha wajibi ne ka raka biyu ka zauna haka aka nakalto daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu kuma sabani wurin malaman musulunci gaba daya to amma in raka biyu suke su yi sallama nan ya halarta ka bi su in suka raka biyu suke sallama kai sai ka ainihin yi sallama kai ma ka samu sallah a nan ba za ka ce ai limamin asali raka a hudu yake yi ba a yanzu ai kai dama ka bi shi ne yadda ya kai ma haka za ka yi in ya cika ka cika in ya raka biyu ka raka biyu a nan ka samu gara basan da kake nema a da kace da ya halatta idan ka bi limamin da ke sallah raka'a biyu ya sallama na nafila kamar sallan asham kai ma kai raka'a biyu ainihin a matsayin ka na mai kasaru kai ma ka samu sallan isha kun gane wannan abin da kyau a takaicen takaitawa da wannan a shine tambayar wallahu ta'ala a'la wa a'lam kamar da na faɗa za mu tashi farkon aya ta hamsin da ainihin takwas cikin wannan sura mai albarka suratu maryam mai allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ula'ikan lazina an amallahu alaihim waɗancan su ne waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabina daga cikin annabawa waɗanda suka gabata a baya gaba ɗaya ko waɗanda labarinsu ya gabata a cikin wannan sura tun da kan annabi zakariya da yahaya da ainihin annabi isa da annabi ibrahim da annabi musa da annabi sihaka da yaƙo da kuma annabi isma'il da annabi idris ulaika allazina an'ama Allahu alaihim ko ya zama dukkan annabawa gaba daya su ne waɗanda Allah ya musu ni'ima sai ce min zurriyati adama daga zurriyan annabi adam malamai suka ce zurriyan annabi adam shine annabi ainihin idris da kuma annabi nuhu saboda su ne annabawan da suke kusa da annabi adam kamar da na faɗa jiya annabi idris shine farkon annabi bayan annabi adam kamar da annabi nuhu shine farkon manzo shi kuma kuma je mun fanci bambanci tsakanin manzo da annabi ar-rasul da annabi to sai Allah ya ce min zurriyati adama imam al-qurtubi ya ce ana nufin annabi anihi idris Allah kara masa yadda al alaihi salam wa mimma hamalna ma'a nuhin da waɗanda muka ɗauke su a cikin jirgin ruwa tare da annabi nuhu malamai suka ce ana nufin annabi ibrahim wahdahu saboda annabi ibrahim shi ya fi kusa da annabi nuhu shi yasa min mahamalla ma'a nuhin din nan ana nufin annabi ibrahim duk da ba lokacin yana raye bane ba amma dai kakannin shi na cikin wannan jirgin ruwa ina fata an gane dama ka'ida a musulunci Allah yake cewa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun wadanda ake magana da su ba da su akai abun ba da kakannin su akai sai Allah ce na dauke su a jirgin ruwa to ana ana nufin annabi ibrahim wa min zurriyati ibrahima sannan kuma da annabawan da ke cikin zuriyar annabi ibrahim malamai suka ce su ne waɗannan annabawan guda uku ‘ya'yan shi guda biyu da jikan shi guda da annabi ismail da annabi sihaq da kuma annabi yaqub sai allah ce wa isra'ila ai da zurriyar gidan isra'il shine annabi yaqub baban yahudawa to da annabawan suna da yawa kaga yan ce zurriyar isra'il annabi yusuf ya shiga ciki shine da farko ma dan shine babban annabi a cikin annaban banu isra'il wanda ya fi kusa da annabi yaqub dan annabi yaqub mahaifin shi ne ma babu wani tsakanin su an gane ko sannan akwai irin su annabi musa alaihi salam yana cikin annabin yahudawa annabi isa annabi zakariya annabi yahaya annabi imran duk waɗannan suna cikin annabawan ainihin yahudawa to suna cikin isra'il wa mimman hadaina da waɗanda muka shirar da su zuwa ga musulunci wajita baina muka zaɓe su kuma zuwa ga imani to dukkansu waɗannan annabawan da waɗanda suka imani tare da su idza tutula alaihim ayatul rahman idan aka karanta musu ayoyin ar-rahmanu shine Allah ubangijin rahama kharru sujjadan he su faɗi suna masu sujjada kalmar sujjad ai jam'i ne jam'u taksir daidai ke da sajiduna ina fata an gane dan larabci suna da jam'i guda biyu akwai jam'u ko ya zama muzakkar as-salim ko mu'annas as-salim ko jam'u takasir idan aka ce jam'u ya zama salim shine idan ka dauki fi'ili a in ka dauki mufrad din shi to sai ka kara mishi wawun da nunun ko ya'un da nunun misali muslimun ba shine musulmi ba to idan ko za ka yi jami'a ka ce muslimuna kaga asalin ginin muslim din bai canja ba da mimun ne da sinun da minun da minjaye da sun je kashashe da mi'ara haka ne ko sannan sai ka ƙara wawun da nunun ka ƙara waw ka ƙara nu'ara a gaban waɗannan harufa guda uku ke zama muslimuna ko kuma ka ce muslimina ka ƙara ya'un da nunun to sai a ce nan jam'u muzakkar salim lafiyar shi kalau dan bai canja ba kawai ƙari aka mishi a gaba an gane ko haka nan sajidun yaka ce sajiduna kaga shi ma bai canja ba ka ƙara wawun ne da nunu wau da nu'ara amma in ka ce sujjad ka canja fasalin mufradin sai ce jam'u takasir kamar ka kassara ka kare mufradin ne kamar da shi jam'i to shine sujjad jam'i ne na masu sujjada wa bukiya haka ne jam'i ne na masu kuka duk da khalil daga cikin malaman nahawu in ana maganan larabci irin su khalil irin su kisa'i irin su farra'i irin su zujaj waɗannan su ne kusan jigajigai filoli filas kenan na ainihin larabci to shi khalil yake cewa ya kace bukiya kuka ne ba mai sauti ba ya zama kuka na zuciya idan ga kawai hawaye yana zuba to irin wannan kukan suke ina fata an gane ke sa kuka na tsoron Allah ba a daga murya ana kukan bala'i kenan duk da kaji ana ihu ana ba kukan alheri ba ne ba ba kukan lada ba ne amma kukan lada kawai hawaye ne ke zuba zuciya ce take kuka shine wa bukiya to Allah da ya faɗi labarin waɗannan da irin falalansu sai ya ainihin ce fa khalafa min ba'dihim khalfun فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun sai waɗansu ainihin masu mayewa, waɗansu mamaya sai suka maye bayansu bi ma'ana waɗansu magada suka gaje su bayan waɗannan annabawan sun bar duniya sai aka samu waɗansu waɗanda su ne magadansu me suka yi allah ce adha'u salata sai suka tozarta sallah suka wulakanta sallah malamai suka ce wulakanta sallah na daga cikin wulakanta sallah imma ya zamo kana sallan yadda ka ga dama ba yadda annabi ko yadda sallah ba akwai wata sallah wai yar faki baya wa sai lada a cikin minti biyu ka gama sallan isha in aka ji farkon fatiha sai a ji karshen ta kawai ina fata an gane wata sallah da na gani kwanan na a social media a kasan indonesia sallan asham ne wallahi idan limami ya ce alhamdu ya dai ka ji wala dalil tsakiyan ba za ka ji me ya ce ba hatta amin din kanshi ma amin ake cewa tsaban sauri mamun idan ya yi ruku'u kafin kai ka ɗago an je sujjada kuma sallan misali in aka kawo fatiya idan aka ƙwatil waƙiya kawai sai aka bara haka ake sallan mudu hammata na aka bara sun manazar aka bara haka ake sallan kuma in ka ga yadda ake cika a masallacin harkan titi wallahi mala mutane harkan titi a indonesia na ce da limamin nan zai zo najeriya da ya gama biya allah sauwaƙe to wani yana cikin adha'u salata wannan cin mutuncin sallah ne wallahi da kai wannan sallan a shafin raka'a goma sha wanda kai raka'a biyu mai kyau ya fi lada don wancan sallan babu lada duk wanda ya sallah bai tsaye da ruku'u ba bai cika sujjada ba bai karanta fatiha da kyau ba wallahi sallah babu ita duk saurin da yake dan allah ba abin sauri shi Allah bai son abu da yawa yana son abu mai kyau ne shi yasa yake faɗa da yace tabarakal ladhi bi yadihi mulku ko wa huwa ala kulli shay'in allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu ba aksaru ba ahsanu amala aiki mai kyau Allah ke so ba aksaru amalan ba aiki mai yawa ba kun fahimci wannan abin da kyau saboda haka mu kiyaye yana cikin azaus salata ya zanto baka sallan kuma akan lokaci ba za ka yi zahar ba sai rana ta kwasa faduwa ba za ka yi la'asar ba sai rana ta fadi ba za ka yi asuba ba sai rana ta fito yana cikin azaus salata akwai wani fa za ka samu a gida ne da mai gidan da matar gidan da 'ya'yan gaba ɗaya ba sa tashi sallah asuba wanda ya tashi da wuri shine gari ya yi haske shine mai imanin gidan rana ta kusa fitowa an gane ko to wannan ba karamin bala'i ba yana cikin adha'us salata an ci mutuncin sallah kenan an tozarta sallah shi yasa ɗaya daga cikin salaf yake cewa na daga cikin adha'us salata ka dinga aini hada salloli ka hada zahra da al'asar ka hada magariba da isha amma kaga a addinin shi'a kuma su haka sallan su yake azhar da al'asar hadawa yake su ba sa raba su haka magariba da isha ma ba sa rabawa ana tura magariba ne sai duhu yayi sai a hada ta da isha haka ana tura la'asar har zuwa azhar zuwa karfe uku sai a jawo la'asar kuma sai a hada su su sallah uku suke sai kuma sallan asuba to kaga wannan na cikin adha'us salata an an wulakanta sallah an kuma ci mutuncin sallah Allah sai ya ce wattabu ushahawat suka bi kuma wato ababen sha'awa kawa na duniya ababen sabon Allah fasaufa ya wani gayyan Allah ce da sannu za su haɗu da gayyan wato sharri wani irin bala'i abdullahi bin abbas da wasu daga cikin salaf hatta imamu zahabi suka ce algayyu din nan wani kwari ne cikin jahannama shine gayya din wanda saboda tsaban bala'in wannan kwarin jahannama mata na neman tsari da sharrinsa duk wani abu almuntin na 'yan wuta wurin yake tafiya duk wani lalataccen abu da ya gurɓace a jahannama can ake tura shi to irin wannan cikin wannan kwarin kuma a cikin jahannama duk mai wulakanta sallah nan wurin za a kai shi Allah kiyaye kisa sallah ba a bar wasa bace ba ita ce mafi girman ibadan da annaba suka zo da ita bayan kalmar shahada bayan tauhidi babu ibada sama da sallah shi yasa ma zaka ga duk inda ake maganan addini da an ce maganan kalimatu shahada sai a ce sallah ko da a wajen ainihin arkanul islam daga wajen kalmar shahada sai ce wa kamus salati wa iqamis salati sada ka tsaye da sallah abu ne da ya zama wajibi wasa da sallah abu ne da ke jefa mutum cikin bala'i to Allah sai ce illa man taba kaga rahama Allah kenan sai fa waɗanda suka tuba wa amana suka yi imani wa amila salihan suka yi aiki nagari fa ulaika yadkhuluna aljanna waɗannan za a shigar da su aljanna ko za su shiga aljanna wala yuzlamuna shay'an ba za a zalunce su da komai ba da farko ita sallah saboda mahimmancin ta qur'ani fa sai da Allah ya ambace ta sau ɗari kwarai da gaske ta zo da isim sau tamanin da biyar waƙi salata da alifin da lamun ko ta zo a nakira har sau 85 ina fata an gane ta zo kuma a fi'ili sau 15 kamar fala saddaka wala salla walakin kazzaba wa tawalla idan ka hada shine guda 100 saboda mahimmancinta to da Allah ce illa man taba wa amana wa amila salihan haka Allah yake kawo duk masu laifi saboda rahama Allah to ba zai toshe kofa na tuba ba kuma sai ce sai wanda ya tuba haka za ka ta ganin shi a cikin ƙur'ani allah da ya zo yana maganan masu manya-manyan laifuka cikin suratul furqan sai ce wallazina ya da'una ma'allahi ilahan akhar wallazina la ya da'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allah illa bil haqqi wala yaznun ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه ko fihi duk akwai kira ko fihi ko fihi muhana sai ce mai illa man taba wa amana wa amil amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiati masanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba kaga nan ma illa man taba Allah ya ce waɗanda ba sa shirka sannan ba sa kisan kai ba sa zina sai ce illa man taba ina fata an gane to kalman tuba yana nuna rahaman Allah subhanahu wataala ga bayin shi to sai ce sai fa wanda ya tuba yi imani wa amana imani din nan shine babban kyautan da Allah zai maka a matsayinka na dan adam babu kyautan da Allah zai ma sama da ya baka imani duk abin da Allah baka a duniya matukar bai baka imani ba ka yi hasara duk abin da ka rasa a duniya in ka samu imani kuma ka yi sa'an zuwa duniya shi yasa kalman imani da ishtiƙaƙinta gaba ɗaya in ma ta zo a fi'ili amri ko a fi'ili mudari ko a fi'ili madi ko ta zo a masdar ko ta zo a ismi ya zama ma'arifa ne ko na kira a ƙur'ani sau da ta zo ta maimaitu sau 950 sau 950 da duk wani ishtiƙaƙinta sai da ƙur'ani ya kawo ya kawo ta fi'ili amri fi'ili madi fi'ili mudari'i ya kawo ta ismi ya kawo ta a nakira ya kawo ta a masdar ya kawo ta a ma'arifa har sau 900 da ainihin 50 saboda me saboda a nuna girman da imanin ke da shi wannan kenan sannan yana daga cikin siga na fi'ili kuma sigatul kama ce amanu ko amana ko aminu ina fata an gane sai da suka maimaita a ƙur'ani sau 380 da dukkanin ainihin fi'ili madi da fi'ili mudari'i da kuma fi'ili amri shine sigatul fi'il guda uku sai da ta maimaito sa 380 cikin qur'ani saboda mahimmancin da imani ke da shi akwai kuma inda Allah ke kira masu imani yace musu me ya ayyuhal ladina amanu haka Allah dinga maimaita wannan ya ku masu imani ya ku masu imani har sau 89 sau 89 ya yi hallazina amanu ya yi ta mimitawa sau 89 yana ta kiran ku don ya gaya muku wani alkhairi ku aikata don ya gaya muku wani sharri ku guje shi to wannan kenan sannan akwai kuma amanu wa amilu salihati kamar na illa man taba wa amana wa amilu salihan to da amana wa amilu saliha ko amanu wa amilu salihati suka dinga maimaituwa qur'ani har sau 51 imani aiki na gari imani aiki na gari tun daga cikin suratul baqara har cikin wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati ana Allah ya kulli to sai da maimaita wannan hasa 51 cikin alqur'ani mai girma saboda nuna mahimmancin imani kadai fa ba zai amfane ka ba sai kai aiki na gari duk da kai imani da Allah matukar ba kai aiki na gari ba akwai matsala duk yadda kuma kake aiki na gari babu imani nan ma akwai matsala yanzu ka ɗauki kamar misali irin masu kuɗi waɗanda ba musulmai ba irin su bill gates idan ka ji irin taimakon da suke da irin ita linda bill gates in ka ji yadda suke kashe biliyoyin daloli wajen taimaka mutane marasa lafiya masu cutar hiv amma babu lada sau da duk aikin da mutum ya yi matukar babu imani to aikin babu lada duk aikin da kafuri zai yi to Allah ba zai ba shi lada ba sai dai ya saka masa a nan duniya imma ya kara mishi lafiya ko ya kara wa dukiyar shi yawa ko ya ainihin dai wani abu na duniya zai ba shi amma akwai wani da ya tambayi annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya rasulullahi ni fa lokacin jahiliya ina da kuɗi na yi ta taimaka mutane na yi ta taimaka mutane shin abun zai amfane ni ko ya ce kware da gaske ba shi ya saka musulunta ba ita ai amfanin ke na yi da Allah tashi saka maka sai ya baka imani an fance na abin da kyau amma da matukar mutum yana aikin alkhairi da dukiya ko ma da gabbai ko da menene matukar bai imani ba to babu lada shine Allah cewa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk aikin da suka yi ran tashin kiyama za a kawo a mai da shi kura a bashekewa Allah ya kiyaye to imanin yana da rukunai guda shida wanda mun sani na farko imani da Allah karan kanshi kai imani da Allah shi yayi halitta ba tare da taimakon kowa ba ba tare da ya koya daga wurin wani ba sannan kuma shi kadai za a bautawa dole mutum ya yadda da wannan ba a hada shi da kowa ba a shirka da shi na biyu dole kai imani da mala'iku gaba ɗayansu yadda annabi ya ba mu labarinsu an halice su ne daga haske babu namiji babu mace a cikin su ba sa jin yunwa ko kishirwa ba sa bacci ba sa gajiya ba sa sabon Allah ba sa haka Allah halice su dole kai imani da wannan su nawa ne ba wanda ya sani sai Allah wanda Allah faɗi sunansu mu yi imani da su mala'ika jibrilu mika'ilu israfil ya zo a hadisi sai waye kuma azra'ilu ba qur'ani da Allah kira shi da malakul maut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un amma fi shahara da azra'ilu ina fata an gane to ire-iren waɗannan akwai kuma ainihin maliku mai tsaron wuta wa qalu ya maliku rabbu to wannan shi ma yana cikin wanda aka kira sunansu sannan kuma akwai waɗansu mala'ikun waɗanda labarin sa zuwa cikin hadisai dole kai imani da mala'iku gaba ɗaya sannan mu imani da annabawa gaba ɗayansu jumlatan wa tafsila annabawa adadin su yana da yawa akwai hadisi wanda ake cewa sun kai 124 amma gaskiya hadisin akwai alamun tambaya akan shi malamai ba su sallama wa ingancin hadisin ba amma da annabawa guda 25 kaɗai Allah ba mu labari cikin Qur'ani duk wanda bai cikin wannan ba annabi bane ba kaman Zulqarnaini kaman Luqman kaman Zaidu ibn al-Haris falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnakaha amma ba annabi bane ba shi yasa kiran sunanka a Qur'ani ba shi ke mai da kai annabi ba dan hatta sahabi ma an kira sunan shi a Qur'ani Luqmanul Hakim babban waliyin Allah ne an kira shi a Qur'ani ina fata an gane ga irin su shi Zulqarnaini bawan Allah ne mai mulki wanda kusan ya je ko'ina a duniya da mafaɗar rana da mahudarta duk sai da ya tafiya ya ci amma ba annabi ba ne ba akwai wanda kuma annabawa ne Allah ba da labarinsu bai kira sunansu ba kamar khidir shi da annabi musa cikin suratul kafi bisa zance mafi inganci annabi ne an gane ko to amma akwai ashirin da biyar da Allah ba mu labarinsu a ƙur'ani guda goma sha takwas suna cikin sura guda ɗaya sha takwas wace sura ce suratul an'am akwai a cikin watilka hujjatuna atayna ha ibrahima shine na farko kenan ala qaumihi narko darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba nawa kenan uku kullan hadina wa nuhan hadira min qabl wa min zurriyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun وكذلك نجد المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا goma sha takwas kenan an gane ko sana ko guda bakwai shine idris da shu'aibu da salihu da ainihin hudu da kuma zulkifil da adam da muhammad suleiman an kashe sirratul al'am an rama ko bacci kake ne yawwa to waɗannan su ne guda goma sha guda ashirin da biyar to wani malami sai haɗa maka su a cikin baiti ya ce fi tilka hujjatuna min hu samaniyatun min ba da ashirin wa ya baka sab'atun wa humu idrisu hudun sha'aibun salihun wa kaza zulkifli adamu bil muhtari qad khutimu an gane ko yace fi tilka hujjatuna a cikin tilka hujjatuna minhu thamaniyatun min ba'di ashirin akwai takwas bayan goma nawa kenan sha takwas sai saura nawa saura bakwai yace idrisu hudun shu'aibun salihun wa kaza zulkifli adamu bil muhtari kad khutimu to waɗannan dole kai imani da su jumlatan wa tafsila an gane ko sana akwai imani da littattafai qur'ani ya ba mu labarin qur'anin karan kanshi innahu laqur'anun karim fi kitabin makanun ya bamu labarin zabura ya bamu labarin injila ya bamu na dawo da zabura ya bamu labarin attaura da linjila ya kuma kira sufi ibrahima guda biyar kenan an gane ko sauran kuma ba a san sunan su ba amma annaba an ba su littattafai to dole ka yadda da su a dunkule sannan imani da kaddara shine na shida kaddara alkhairi ko sharri duk abin da ya same ka ka dauka daga Allah ne in akwai gangancin ka kuma ka zargi kanka ina fata an gane amma ka ɗauka ba abin da zai faru ba tare da ainihin sanin Allah ba ya san zai faru tun kafin ya faru illa man taba wa amana kenan sannan wa amila salihan ya aiki na gari aiki na gari kuma yana buƙatan ababe guda biyu duk aikin da bai samu abu ɗayan biyun nan ba to aikin ba zai karbo ba sai biyu sun haɗu na farko ikhlasi dole kai aiki dan Allah duk ibadan da kai ba dan Allah ba wallahi babu lada wannan gaban tana da hatsari yan uwa tana da hatsari kware da gaske ba masu fadawa cikin nan kamar masu kuɗi da malamai sun fi kowa shiga cikin hatsari malamai imma alaran momi ne imma masu fassara ne masu hadisi ne masu wa'azi ne duk lokacin da ka zo kai ba dan Allah ba kai aikin banza dole ai abun dan Allah sai Allah ya karba to shi ne ikhlasi saboda ita riya annabi ya kira ta da shirka ya kira ta da ashirkul asghar shirka ce karama wacce ba ta fidda mutum a musulunci amma ka hada Allah da wani a wurin ibada madadin kai dan Allah ya gani ya yaba sai kai dan wasu su gani su yaba amma fa inda za ka yi dan Allah kuma za a gani a yaba din dan Allah ce wa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna ku dai ku yi aikin dan Allah Allah zai gani ya yaba annabi ma zai gani yayi ba kuma mummune ma za su gane su yaba cikin yi dan Allah kuma mutane su yaba maka amma ya zamo kai niyyanka shine kai dai ka burge mutane to an samu matsala ko da sallah kake ka zo kai kabbaran harama da ka ga wani ka canza kira'a kana ruku'u mai tsayi sujjada mai tsayi wani yana neman aure ko baban yarin ya ce baya sallah sai ya fara zuwa masallaci akan lokaci wasu ya cewa idan na ga ya zo masu tashin yi nafila ya tabbatar ina masallaci a gwanin nafilan ta wace ce ta baban bebi ne wannan ko to ibada gaba ɗayan shi sai an yi don Allah abu na biyu ya zama ya dace da karantarwa wanda ya zo da addini wa ya zo da addini shine annabi muhammad alaihi abdullahi salatu wa tamma taslim to dole ya zama ibada kuma ta dace da karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam to duk ibadan da ta saba da abin da annabi ya karantar to ibadan tana da matsala suka ce akwai ababe guda biyar wanda dole sai an kula da su akwai masu mahimmanci a ciki malamanmu na hausa sukan ce musu inda yanda sanda lokacin da haka suke kiransu idan suka ce inda suna nufin kai ibada inda aka ce kai duk inda kai aikin hajji in ba a makka ba ne ba da mina da muzdalifa da arfa aikin hajjin bai yi ba duk inda kai umra ba a makka ba umran ba ta yi ba ka zo kai umran ka a gombe ko a kano ya da kai wasan kwaikwayo kun gane wannan abin da kyau dole ka je inda aka ce kai ibada sannan kuma yanda aka ce kai dole kai ibadan yanda mai ibadan ya ce ai bayan da kai kaga dama ba yanzu inda za ka zo da ikilasi da komai ka zo kai sallah azhar raka'a biyar da gangan babu lada sallan ta baci ko da ganganci ne sai kai sujjadar rakkanwa akwai da kuskure ne ko kuskure kai sai kai sujjadar rakkanwa in kai da ganganci kuma kana ƙara raka'a ɗaya ko sujjada ɗaya ka ƙara sallan ta baci ka ce zan yi sallan azhar amma raka'an ƙarshe sujjada uku zan yi sallan ta baci Allah ba zai karba ba dan annabin da ya turo sujjada biyu kana karawa ka zarce shi kenan shi yasa shehu isma dan fodiyo shehu mujaddadi Allah kara mishi rahama kullun nakan faɗa nakan ce shehu mujaddadi da Hausa kenan amma da larabci mujaddidi kun gane ko babu laifi dan ka ce mujaddadi Hausa kake ba larabci ba kar wani ya ce kai kuskuren girama dan hausa kake ke sa ba wace sai ce maka sama'ila yana nufin isma'il dan ba karatun qur'ani yake ba ya ce maka yakubu yana nufin yaqub haka ne ko ba haka ba to akwai wannan a ce mamuda ana nufin muhammad ko mahmud to duk abin da ya zamo ka yarantar da abun ne to lokacin da ka faɗa da yaren naka babu laifi amma wurin qur'ani dole ka ce isma'il ba za ka zo karatu ba ka ce wa sama'ila wannan ba qur'ani kake karanta ba amma idan a cikin magana ne babu laifi to idan a cikin magana ka ce shehu mujaddadi babu laifi amma kana larabci dole ka ce sheikh mujaddid dole kasra za ka mishi to sai shehu yake cewa a cikin ihya'u sunna mutum ne yayi tasbihi bayan yayi sallan farilla abinda annabi ya ce ayi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 shi da tashi sai yake yin 100 saboda imani to da Allah ya nufe shi da gyaruwa sai ya mafarki an tashi kiyama ana ba da ladan masu tasbihi sai ya zo sai aka kore shi ya ce su da suka yi talatin nifa ɗari ɗari ma nake yi aka ce annabi ai guda 33 yace kai sau ka saba wa annabi babu lada baka cikin masu zikiri sai zo gaya wani malami shi yace Allah ne yake son ka da rahama kesa akwai bayin Allah da Allah ke nuna musu abu a mafarki don su gyara ya faru da Abdullahi dan Umar Allah kara masa yadda ya zo shi yana bace mafarki an tashi kiyama kuma an kai shi wuta Abdullahi dan Umar fa ai yana sallah asuba he gidan Annabi alaihi salatu wassalam amma yace kuma yana jin tsoro je ga Annabi a ce haka ne sai ya rasa yadda zai to sai sa a gidan akwai yassa Hafsa matar Annabi sai ya tafi wurinta yace to sista akwai matsala fa ya ce gashi gashi gashi gashi ta je ta gaya annabi annabi ce ni'mal abdu abdullahi madalla da bawa abdullahi dan umar ina ma da yana kiyamun laili ashe wai na kiyamun laili ne sai ya dena shine Allah ke ja masa kunne ya ci gaba da wannan kiyamun laili har ya mutu bai daina kiyamun laili ba an gane ko to yana faruwa irin wannan wasu bayan Allah Allah ya musu abawan farki dan ainihin su gyara wani abu da suke to dai amilu salihati aiki na gari dole ya zamo akwai ikilasi kuma annabi ne karantar da wannan aikin sannan ka yi shi kuma adadin da aka ce ka yi ka yi shi kuma a lokacin da aka ce ka yi idan yanzu muka taro a nan muka ce to tun da ma dai mun taro gaba daya in mu gama tafsiri kawai mu yi sallan asuba mun huta Allah ba zai karba ba dan ya ce mu yi sallan asuba bayan alfijir mun yi sallan asuba kafin alfijir ina fata an gane to in baka gane wannan ba ba za ka fahimci yadda addini yake ba komai akwai mahallin da aka ajiye shi kana canja masa gurbi shikenan an samu matsala ina fata an fahimta illa man taba wa amana wa amila salihan Allah ce fa ulaika irin waɗannan mutanen yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna wala yuzlamuna fatila wala yuzlamuna shay'a ba za a tauye musu komai ba Allah yakan kawo wannan aurare da yawa ya ce wala yi zulamuna fatila wala yi zulamuna naƙira wala yi zulamuna shai'a faman ya amal miskala zarratin khairan yarahu wa man ya amal miskala zarratin sharran wa na da'ul mawazin al-qista liyawmil qiyama fala tuzlam nafsun wa in kana miskala habbatin min khardalin atina biha wa kafa bina hasibin Allah baya zalunci duk aikin da kai koda kwayan zarra ne na lada Allah sai ya nuna maka shi duk sharrin da kai kuma sai an nuna maka shi ba abin da Allah zai tauye maka wurin lada ne ma sai dai ya kara maka amma zunubi ko kwayan zarra Allah ba zai kara maka ba saboda rahama rabbaniya wa rahamati wasi'at kulli shay'in to Allah ya ce wala yadlamuna shay'a ba za a zalunce su da komai ba sai Allah ya ce ne jannatu adin ka karanta jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا الله جنات عدن zasu shiga aljanna ta dindindin shine adin inda za a shiga babu fita kenan shi yasa Allah ke ce jannatu adinin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhu wa radu an zalika liman khashiya rabbahu wanda ke shiga aljanna wanda ya ji tsoron ubangiji shi to Allah ce za su shiga aljanna ta dindindin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu aljannan da Allah ya alƙawarin ta ga bayin shi bil ghaibi amma ba su ganta ba tana ɓoye aljannan Allah ya ɓoye ta gaibu ne amma mun yadda kuma muna neman ta ina fata an gane ba abin da zai sa dan adam ya yadda da ainihin aljanna da wuta da azaban kabari in ba imani ba saboda gaibu ne to imani da gaibu yana cikin manyan abin da ake bukata wurin imani ke sa kusan ayoyin da Allah bude Qur'ani ma da su yace allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa yutuna zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun ayoyi biyar din farko na sautul bakara Allah sai ce su ne waɗanda suka yi imani da gaibu Allah kan shi gaibu ne ba mu taɓa ganin shi ba amma mun yi imani da shi shi yasa akwai alhawasul khams waɗanda su ne ainihin hanyoyin karɓan ilimi na ɗan adam sai turawa suka ce yan ba Allah kenan dan suna yawa yanzu a Najeriya musamman a cikin makarantu sai su ce maka duk abin da baka taba taba shi ba baka taba jin maganan shi ba baka rab ɗanɗana shi a harshe ba baka ji shi a hancinka ba baka gan shi ba suka ce wannan babu shi duk abin da akwai shi dole ya zama na cikin hawasul khams ko ka taba abun ko ka ji shi a kunnen ka yi magana ko da ba gani ba ko kuma ka ji test ɗin shi a baki ko kuma ka gan shi da ido ko kuma ka ji shi a hancinka wari ne ko kamshi ne suka ce dole a samu ɗayan guda biyar in babu shi suka ce ba gaskiya bane ba ina fata an gane saboda su mahaukata ne kun fance wani abin da kyau akwai abin da yake jikinka kuma ka yadda akwai kuma baya cikin guda biyar ɗin nan baka taba ganin shi ba baka taba jin maganan shi ba baka taba taba shi ba baka taba ainihin jin shi a hancinka ko a bakinka ba amma ka yadda akwai kuma a jikinka yake kaga daga nan ka san wannan hujja ce ta mahaukata ina fata an gane shi yasa ni mai baiti yake cewa billamsi aw bizauki bizauki sai ce wasam'i wal absari thumma tali sai ce ma kana mawqufan ala istidlali duk abin da aka baka dalili baka bukata waɗannan ababe guda biyar ne dalili na hankali zai tabbatar ma akwai shi shi ne ce makana maqufan ala istidlali to shi Allah dalili ne tabbatar da akwai shi tafiyar rana ya tabbatar da akwai Allah zuwan duhun dare ya tabbatar akwai Allah saukar ruwan sama ya tabbatar akwai Allah gobaran daji ya tabbatar akwai Allah duk technology an kasa kashe wuta an sa wannan wutan daga Allah ne ɗazu nake faɗa wurin tafsirin mata da safe na ce ƙasar new zealand shekara hudu baya an musu gobaran daji wanda ta ɗauki satuttuka tana ci ta fi na california wutan da bala'i ya kai bala'i amerika ta kai tallafin kayan kashe gobara da jiragen sama kanada sun kawo ingila sun kawo faransa ta kawo isra'ila ta kawo wuta ta ƙi ta mutu kaga jirage yadda ka san tsuntsaye suna kashe wuta ta ƙi ta mutu wallahi musulman new zealand suka yi taro suka ce a koma addu'a yadda ake fita sallar roƙon ruwa to a tafi sallan allah kashe wuta aka tafi filin allah stadium aka dinga sallah ana roƙon allah wallahi sai ga mamakon ruwan sama wannan ruwan saman shi ya kashe wannan wutan daji amma duk jiragen saman nan da 'yan faya sami sun kasa kashewa dabbobin daji suna ta mutuwa ya cinye tafiyan da kilomitoci sama da dubu amma wuta ta ƙi ta mutu amma Allah ya kawo ruwan sama ko ba lokacin ruwan sama ba ruwan saman shi ya kashe wutan da kofa ya kunu kulla na ruku ne bardan wa salaman to Allah kenan wannan ya tabbatar ma akwai Allah idan ka kalli halittanka ya tabbatar ma akwai Allah harshenka guda ɗaya da shi kake hausa kai turanci kai larabci kai fulatanci kai barbarci za ga mutum ɗaya na jin yare goma ba zai cire harshen hausa sa na turanci ba ba zai cire na turanci sa na larabci harshe ne kwaya ɗaya da harshen kwaya ɗaya ka gane zaƙi ka gane ɗaci ka gane zarmi ka hamami da wane ne duka haka ne ko ba haka ba ba ka cire harshen zaƙi ka sa na ɗaci harshe ne guda ɗaya da ido kwaya ɗaya kake ganin kowane irin kala a lokaci ɗaya da fari da baki da bulu da ja da wai lokaci daya wannan in ba Allah ba zai wannan abu hannunka kwaɗe taba zafi ya taba sanyi ka gane bambancin su ina fata an gane idan ka dubi kwanciya bacci ka tashi in ba Allah ba zai shirya wannan abu kana bacci baka san inda kake ba yasa Allah ce huwa zai tawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarhatun bin nahari Allah shi ke kashe ku da daddare Allahu ya tawaffa anfusahina mauta wallati lam tamut Allah kenan a gaishe ka Allah to saboda ka waɗannan ababen Allah ba ran da ka taɓa jin ka ƙara ƙiba ba sai da cewa na fa ka samu lafiya aka da ko baka ba ba ran da ka taɓa ji ka rame sai da dinga gulman ka gefe gefe wani ya faɗa kwata sai dai ka gane daga kayan da kake sawa lalle na rame ko ka ganka a madubi ka ci anyami ne kuwa babu ran da ka ji ka ƙara tsayi ko ɗan da ka haifa sai da ga yana girma ba za ka ce akwai ran da ina zaune ina kallo sai na ga dan sai ce ga wani hamshakin makarici to duk wannan yana tabbatar ma akwai Allah Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah sai ya ce musu tanadin aljanna bil ghaibu innahu kana wa'duhu ma'tiya lalle wa'adin Allah ma'tiyan mai zuwa ne tabbas ko kuma ma'atiyan abun da za a riske shi ne babu makawa wa'adin zai zo ba ƙarya ba ne ba alƙawarin da Allah ya yi kuma za a je a same shi aljannan tana nan ba za a je a samu babu ba ba alƙawarin 'yan siyasa ba ne ba alƙawari ne na Allahun rahamanun rahimu innahu la yukhliful mi'ada ina fata an gane shine ma'ana innahu kana wa'duhu ma'atiya la yasma'una fiha lagawan a cikin aljanna ba za ka ji lagawu ba babu maganan banza duk maganar da zaka ji magana ce mai daɗi ko a aljanna matarka ba za ta ma tsaki ba e, babu tsaki babu mita babu ainihin magana ta ciki ciki a magana ce illa kilan salaman salaman babu gulma aljanna ba munafurci ba 'yan sa ido aljanna illa kilan salaman salama sai dai ka ji kau amunci amunci suna gaisuwa tsakaninsu da juna tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum an alhamdulillah rabbil alamin sannan kuma wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar mala'iku ce suna gaishe ka ai ba karamin farin ciki bane ba wannan shi yasa nana Khadija ta samu wannan tun daga duniya mala'ika jibrilu ya zo ya ce a gaya mata allah na gaishe ta ya ce ya rasulallahi ganan khadija tana zuwa in ta zo ce ne da ita inna allaha ya karai alaiki salama e, allah na gaishe ki ya kena na khadija uwar gidan manzan allah alaihi salatu wassalam haka na na aisha ita ma an gaishe ta aka ce allah na gaishe ta ta ce ne din aka ce ke din ina yar yarinya aka ce kwarai da gaske to wannan a duniya ma fa kenan akwai sahabin da mala'ika ke sauya kamannin shi idan jibrilu zai zo sai kamannin wannan sahabin ya taho wurin annabi dihiyatul kalbi sunan shi to shi wannan dihiya din saboda mala'ika na siffar shi shi ma wata daraja ce kawai sai ka ce a ɗazuna kanka a fanta mai ci a bani bane ba ni yau gaba ɗaya rabona da fanta ya fi sati ɗaya to dihiyatul kalbi mala'ika ka gani to mala'iku haka za su dinga shiga suna yan aljanna sallama salamu alaikum bi ma sabartu aminci Allah ya tabbata akan ku kun yi hakuri a duniya kun yi hakurin subsidy kun yi hakurin nefa kun yi hakurin sauro kun yi hakurin malaria da basir ba abin da ba ku yi hakuri da shi ba kun ga Buhari kun ga Tinubu amma duk kun yi hakuri salamu alaikum bi ma sabartu kenan bi ma sabar dan hakurin da kuka yi fa ni'ma uqubad dar ma dalla da gidan karshe in ya zamo shine aljanna Allah ya sa muna ciki sai Allah ya ce mi walahum rizquhum fiha sanan suna da arzikin su a cikin aljanna bukuratan wa ashiya safi da marece wato arzikin aljanna baya yankewa Allah ce lama qatu'atin wala mamnu'a baya yankewa ko ba a hana su duk abin da ka nema akwai shi a kowane lokaci 24 hours idan ka tashi a cikin dare a duniya kana nema ba za ka samu ba don ko'ina an kulle shago duk kwaɗayinka sai dai ka haƙura sai gari ya waye to aljanna ba haka bane ba aljanna da kayan sha'awar abu sai dai a kawo maka shi kana tunanin lemo sai dai ka ga lemo ya na alaihim wildanun mukhalladun bi akawabin wa abarika wa ka'sin min ma'in yara ne kanana suna yawo da ainihin ababen filet filet a hannunsu idan nama kake so a kawo ma gasheshe ko soyayye farfesun ɗawisu ne ko na kaza ko na zabuwa ko na agwagwa duka akwai aljanna idan ka ce dambun zogala kake so akwai yaɗiya da baɗi duka akwai aljanna tuwo miyan kuka akwai ba abin da babu aljanna akwai abin da kuma baka taba gani ba annabi ce cikin aljanna Allah ya tanadi mala ainun ra'ad abin da ido bai taba gani ba wala uzunin sami'at kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi rajulin ko ahadin bai taba ma sanuwa a cikin zuciyanka ba to gida ne an gina shi da zinari a duniya akwai irin wannan gidan babu yan matan aljanna ko ba a maganar su ina fata an gane to shi yasa aljanna wato in ka san me a cikin aljanna ba za ka yi saba wa Allah ba Allah ya kira mala'ika Jibril wanda da shi zan rufe hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam ya ce da jibiru ka je ka leka aljanna ka gani bayan an gama halitta aljanna an gama kera ta ya je ya dawo allah ce mai ka gani ya ce abinda na gani a wurin nan duk wanda ya ga wannan ko ya ji labari sai ya shiga sai allah sai ce to a kewaye ta da ababen ki ina fata an gane da sallah da azumi da zakka sada zumunci gaskiya rike amana haƙuri sai aka kewaye su da aljanna kar a ci amana kar a yi kaza kar a yi kaza kar kaga yana da wahala sai aka ce to ka koma dai koma ya ce kai kai kai kai ai ina tsoron fa akwai wanda zai iya shiga wannan wurin kuma saboda me sai an yi aiki sai ce to ka je kuma ka ga wuta da ya je leka wuta ya dawo ya ce duk wanda ya ga wannan ko ya ji labari ba zai taba shiganta ba dan zai duk abin da zai sai ya guje wannan abin sai ce to koma kuma ka ganta da ya koma ya ga an kewaye ta da ababen sha'awa duk ababen sha'awa da Allah baya so sun kewaye wuta da ya dawo Allah ce mai ka gani ya ce ina tsoron kowa sai ya shiga wannan wurin saboda ababen sha'awa duk sun kewaye aljanna a wuta duk ababen sha'awa zinace-zinace da cin riba da wane ne da ƙarya da yaudara da handama da babakere duk su aka sassa kuma shi ɗan adam ke so ina fata an gane to shi yasa sai kaya mujahada sai ka yaƙi shedan sai ka yaƙi zuciyanka shi yasa israfil tun da aka halicci ta ya ganta bai ƙara dariya ba har yau da nassin hadisi annabi da ya je isra'ila da miraji ya ce na ga israfilu kwata-kwata baya murmushi ga annabi muhammadu ya zo kowa na murna amma shi a tsume ko dariya bai mishi ba sai ya ce jibrilu ya ya na ga isra'ilu baya dariya ya ce ai tun da aka halicci wuta aka kai shi ya ganta tun ranar bai kada dariya ba har yau annabi ce lalle da gaskiyan shi to kaga saboda ya shi ya san mai gani yan uwa dole mu yaƙi zuciyarmu mu yaƙi shaidan mu kuma yi haƙuri haƙuri guda uku ne haƙuri wurin bin Allah tashi sallan asuba babu daɗi musamman lokacin sanyi ina fata an gane rike sallan jam'i guda biyar akan lokaci sai ka dage istighfari hailala salatin annabi tasbihi hauƙala wane ne sada zumunci rike gaskiya rike amana sai an yi da gaske to sai ka yi haƙuri wurin bin allah karan kanshi azumi lokacin zafi sai ka yi haƙuri akwai haƙuri kuma wajen barin sabo ga sabo ya zama ruwan dare kuma 'yan iska su ake ɗaukakawa a yanzu su ake ba wa kuɗi kaga mawaƙi an bashi miliyan 100 da jeep kaga wata yarinya yar shekara 20 an bata jeep da miliyan 25 da iphone 16 pro max in ba ka yi haƙuri ba kai ma sai ka fada to sai an yi haƙuri wajen wannan abu lauku sai an yi haƙuri kuma ala aqdarin lahi ta'ala jarrabawar rayuwa talauci jarrabawa ce rashin lafiya jarrabawa ce haƙuri da waɗanda kake tare da su amma munafurci amma hassada amma kaza dole sai kai haƙuri to dole sai an tara waɗannan ababe guda uku shine Allah ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab sai Allah cika maka ladanka ba tare da an yi lissafi ba Allah ce a ta rubutawa kai wani yayi haƙuri yayi haƙuri ya bi ni yayi haƙuri ya bar sabo yayi haƙuri da yan sa ido da munafukai da cututtuka da bala'i kala kala na rayuwa harkoki su karye ka tashi a yi kaza a yi kaza a yi gobara a yi wane ne duka sai an yi haƙuri amma ƙarshen tika tika tik shine a shiga gidan aljanna ana shiga aljanna wallahi an manta da wannan abu annabi ya ce duk wanda ya shiga aljanna na minti da aka fito da shi aka ce ka sha wahala a duniya zai ce shi bai ma san wahala ba duk wanda ya shiga wuta kuma idan ya fi kowa jin daɗi a duniya aka ce ka ji daɗi a duniya ce shi bai taɓa jin daɗi a duniya ba dama tun a duniya shi wahala yake sha duk ni'imar da ya kwana a cikin ta ya tashi da ya shiga wuta na sakan ɗin shikenan al'amari ya lalace Allah tsare mu tsare mana imanin mu nan za mu tsaya saboda lokaci yayi sai Allah kai mu gobe abinda mu karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta na'am yace wannan wai yana so a sanar da kafafan da ake sa karatuttukan nan na farko ana sa wannan karatun a gidan rediyon jewel fm a karfe 8 na safe sannan akwai gmc gidan rediyon jihar gombe karfe nawa ne malam usman suke sawa ko karfe 2 karfe 2 zuwa uku bayan sallan azhar sai kuma kausain tv karfe 9 na safe zuwa karfe 10 waɗannan su ne gidaje gida guda uku gmc karfe 2 jewel fm karfe 8 kausain tv karfe tara na safe insha Allah yace sai whatsapp da kuma sauran kafafen sadarwa insha Allah Allah karba mana ibadunmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh